إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ma wannan markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na safar hijira shekarar 1437 wanda daidai da takwas ga wata na 12 shekara ta 2015 yau za mu yi darasi na 44 a cikin littayin alwajiz fi fikin sunnatu wal kitabil aziz darasinmu na arba'in da uku arba'in da hudu za mu yi insha Allah darasinmu na arba'in da uku mun zo ƙarshen bayani na yin alƙunutu a sallar asuba muna cikin wannan bayani lokaci ya zo ƙarshe na darasinmu mutum a kunan kaga can can kenan muna cikin wannan bayani na wannan masala ta alkunutu lokaci ya zo ƙarshe wanda kenan abin da ya dace don ganin masa'alar a fahimci masa'alar dole mu koma daga jigon inda ya fara maganar don kaɗan ne za mu ɗan ɗauko mu haɗa ya ce kahin nan akwai mas'ala darasinmu da ya gabata na da muka yi bayani a kan sallah ta magariba a gida to tambayoyi da dama wasu na cewa to kenan yin sallar a bayan magariba a masallaci laihi ne ko an hana uwa a gaskiyar magana ban ga ba babi na musamman ko cikin inda aka hanta nafiloli a masallaci a wannan lokacin illa ni abin da ya ɗauke ni kuma ni a fahimta ta kan wannan mas'alar ko in je gida in yi ko in dangana me dalili kan haka ruwayoyin da suka zo cikin sunan abi dawud cikin cikin sunan abi dawud cikin sunan cikin sunan nasa'i haka cikin sunan ibn maja duka a wannan wurare wannan mas'ala ta zo ba kuro bin san waje ba ta yi ga da tsaranan kuma kenan wannan wurare an ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wata unguwa ta banu ashhal ashhal da ya ga bayan sallar magariba a tayin magariba ta mishi sai ya ga ana suna nafiloli a bayan magariba lafazin sunan abi dawud sai ke cewa inna ma hadhi salatul buyut ya ce musu wannan hajji salat wannan hajji salat wannan sallar gida ce wa abin da ga musu sallar gida ce lafazin mai aka ce imamun nasa'i ya ce alaikum bi hajji salat fi buyutukum fil buyut ina muku umarni da yin wannan salloli a gidaje alaikum bi hajji salat fil buyut ina muku umarnin yin wannan sallah a gida ruwaya ta ibn maja sai ta yi irka'u hatainin raka'ataini fil biyutukum fi biyutukum ku yi wannan raka'o'i biyu a cikin gidajenku kaga nan umarni ne yayi na a yi wannan sallah a gida kuma nuri ya ce sallar gida ce dama ni shi zaka sai na wadatu ko in yi in je gida in yi ko dangana ganin kuma yan uwa abu ne ya ce abu ne tabbatacce annabi sallallahu sallam iya cewa wanda ya salla ya zamana a wurin da ya salla iya jin wata ta zo kamar iya cikin salla ne me matsala zaman ka a masallaci kana jiran sallah ta zo kamar kana sallah ne ruwa ta inganta kan haka har yake cewa bayan kana matsayin ladan sallah jiran wata sallah ko mala'ika iya ma addu'a Allah magafir lau Allah marhamu Allah gafarta mishi Allah ji kanka yace matuƙa ba kai hadisi ba kenan me matsala ba kai na wahala kenan sai shi da kenan ko in yi in je gidan ko a masallaci in zama ta azkar kenan ko zana karatu me matsala kaman kana kan mutum iya jiran sallah ne kamar kana cikin sallah annabi ce kamar kana cikin sallah matsayinka matuƙa baka hadasi ba kenan kana cikin sallah ne to gashi za kenan gaskiya bana ce na ganta na ka hana amma dai wannan shi za ka na wadatu ko in ji gida in yi ko in yi zama na in ji na wata sallah kuran wallahi alam a ni dai ban ce ba a takaice hani shi nace a nace ni ban gaba wai inda aka ce yin talahi an hana ta shi mun gani ba ko ba da wani ba zan kira fadi ba to amma annabi zai cewa abin da cewa nake yin ta ma'ana in a gidan ko anan dan ya ce musu wata ruwaya wannan sallar gida ce ka gani cai wannan sallar gida ce wani lafazi ku yi wannan raka'a biyu a gidajen ku wani wata ruwaya na muku umarni ta kanan sai ni dai alhamdulillah wani ga sakon fahimta malamai kuma kowa da irin eh ba ce wanda ya ce ga abu kaza ne ni wannan eh a takaice wannan shine ni bayani na kan wannan mas'ala ta nafila raka'a biyu shi sai kamar cikin fikir sunna cikin fikir sunna da cikin nasi da sabi kowanne sun kawo mustahabbin yin ta a gida kuma dama abu ne sanan ne annabi sallallahu alaihi wasallam dama a gida ke yin ta wanda ba magana kan shi annabi dama a gida ke yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita gida ita zama ta gida ce annabi ce wanda ita annabi ita ta gida ce ita ne wannan kin ta muna magana rawatib ne muna magana rawatib to magana ta alkunutu a sallar asuba yace hal abada kullum to yace yayi amma alkunutu fil fajr abadan fa bid'atun yace yin alkunutu a kowace sallar asuba kullum bid'a ce kuma kamar da wani littafi na duka abin da ke wani littafin komi ya kawo zai kama dalili komi ya kawo zai kama maka madogara wadda ya sa hukuncin kaza ya ce wannan kalmar cewa bid'a ce ya ce kama sarraha bi zalika ashabu rasulullah sallallahu alaihi kamar yadda sahabban annabi suka bayyana karara kalma ta bid'a kan wannan kullun alqunutu ba asaba sai kawo ruwaya ya ce an abi malik al-ashaji'i sa'ad ibn tariq sa'ad ibn tariq ya ma baban shi tambaya a tariq al-ashaji'i ya ce qultu da abi ya ce nacin babana in ji sa'ad na ce ma babana ya abata ya baba innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa umar wa uthman wa ali ha huna bil kufa na khams sinin yace ya babana ya baba kai dai ka yi sallah a bayan manzana sallar salama ka yi a bayan abubakar da umar da usman da ali a wannan wurin kusan shekara a san alizaman kufa ali kasa yana alibi zana a madina ba zaman halibancin shi a kufa ya zamana ya ce to a nan ma kusan shekara biyar a nan ka yi bayan ali can da annabi sa zama abubakar umar duk ya kare usman alin ma kayi wani kusan shekara biyar a nan wannan wurin a kufa haka ya sallah bayan su bayan ali ce na ƙarshen ko to wannan da kai sallah a bayan su baba afkanu ya qanutun fil fajr suna alqunutu a sallar asuba kenan ga abin an jima da yi da jin jita jitan wasu na yi tun ga ya tabi'i ne dan sahabi ne yace babu innan da kai sallah a bayan su suna alqunutu a sallar asuba ga amsa wannan sahabi Tariq al-Ashja'i yace aibuna ya dana muhdathun bid'a ce kaga magana karara sahabi mata wannan suna bid'a ce to akwai wasu shubuhoyi wasu ruwayoyi cewa annabi haibar duniya al-qunutu asaba wannan ruwayoyin shine annabi sai muka magana yace wa min al-muhal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli ghadatin ba'da tidali min ar-ruku' yaqul allahumma hadini fi man hadait wa tawlini fi man tawallat zuwa karshen wannan al-qunutin yace baiwa abu ne wanda yake baiwa a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan sallar sahe ta asuba a ce ko sallar sahe bayan asuba bayan ya meke daga ruku'i a ce iya wannan al'unutu kuma wa yarfa bi zalika sautau iya daga murya ana yi wa yu'minu alai ashabuhu da'iman sahabbai suna amin a bayan shi kullun illa an fara duniya hayabar duniya a ce haka yake thumma la yakunu zalika ma'aluman inda al'umma kuma ce wani abin da yake faruwa ce kuma sahabbai ba su labari a ce haka manzon Allah yake kuma ce al'umma musulmi a ce ba wani labarin inda har haka ne iyayi bayan dukkan asuba in ya miƙe ya yi ta kuma a ce babu wannan sanin babu wannan magana wajen al'umma ba santa ba al'umma sahabbai bal yudayi'u akasar ummati wa jami'a sahabi har ma a ce mahi yawan al'ummar shi miliyan sahabai ba san ba san sunna ba an hadda akwai kullum ana yi su ka sanin wani abu bal yace kulluhum hatta yaqulu man yaqulu min kai duka su ma sahabbai har ma wani a cikin sahabbai yake cewa innahu mudathun yace wannan unutu cikin sallar asuba kullum yace bid'a ce injo na samu kamar tariq al-ashari kamar tariq al-ashari yace to kenan abin ce bane kenan kusan cewa abu ne mustahil wannan ruwaya cikin imam ahmad da kawo na ruwa cikin musanakin shi bayan imam ahmad imam tirmidhi ya kawo haka imam nasa haka ibn maja ta suna da suna da wannan ruwaya tabbacin cewa wannan sahabi ya tabbatar da cewa yin kunutu kullum bayan sallar asuba yace bid'a ce in ji wannan sahabi yanzu sai yanzu mun riya wani magana kuma mutum mai san bayani ka ta kasar mutane su gada zai mun riya insha Allah sai ya ce qiyamul layl in wa masala akwai abu da yawa wasu bidiyoyi da yawa sabai ba gansu ba ba san su ma sai zai malami ake magana kansu to wani mutum sahabi ne wannan sahabi ne ta bid'a ce ba ni ba ba ni malami ce malami wannan ne sahabi ne ce bid'a ce su san ta ba ba mun ta abu sahabi ne ya mutu sunan bid'a ba ni malami ba da sai ƙiyamun lail yanzu kuma za mu tashi masa'ala ta ƙiyamun lail sallah da ake cikin dare ya ce ƙiyamun lail sunnatun mustahabba tashi cikin dare a yi nafila bayan sallar isha wata sunna ce wadda ake so a yi wa huwa min ahamma khasa'atul muttaqin tana daga cikin abubuwa masu mahimmanci wanda bayi masu tsoron Allah suka keɓanta da shi he bayan Allah na ƙwarai suke yanta iya cikin abin da ake gane bayan Allah na ƙwarai ya kawo ƙalar lahu ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika musinin kanu qalilan min ma yaj'un وبالآثار هم مستكفرون zuwa ƙarshe wa fi amalin haƙunan salin ulmaharum ya ce wannan aya Allah mai girma da buwa iya bada labarin 'yan aljanna Allah samu a ciki ya ce innal muttaqin bayi masu tsoron Allah fi jannatin wa uyun suna cikin aljannoni gidaje suna aljanna suna cikin idanu ruwa idanu iri-iri na ruwa na zumuwa na madara na giya da Allah ambata suna cikin wannan nishadi ya ce akhidina ma atahum rabbuhum suna karɓar ko amsar abin da ubangijinsu ya ba su na rahama shi a cikin gidan aljanna to wa'annan sai ke dan kaji labarin abin da suke samu na ni'ima sai ke gaya maka a ba sun samu hada dalili ba da dalilin samun haka ba banza suka samu ba sai ka ce innahum kanu qabala zalika muhsinin wa'annan bayan Allah da suke cikin wannan ni'ima kahin wannan rana da aka ba su wannan ni'ima bayi ne masu kyautata aiki musulmin sai ke gaya maka daga cikin ayyukan wa'annan bayi ce kanu ƙalilin minilin mahaja'un daga cikin dare nan ce in ma ana ni kaɗan suke ɗaukar lokacin barci ko a suna ɗaukar ɗan wani lokaci su tashi cikin dare su yi sallah ta tajaba junubu al-almudaji suna suna kwance haƙarƙarin sai ya tashi ya bar shin huda mai tabshi eh suna san akwai daɗi amma ya su tashi abin da ke da wahala ya su tashi su bar shin hudan su je bautar Allah ya ce bil ashar hum yastaghfirun bayan suna sallah kuma lokacin suhur suna neman gafarar Allah bisa dace an kada yana da mana sallah ba a suna neman gafara ta Allah Allah gafarta musu a lokacin amsa addu'a lokacin suhur lokacin da cewa ya tabbata ruwawi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idan lokacin suhur ma'ana sulusun ce yayi Allah na cigiya Allah ya sabka saman duniya sabka wata dace da girman mulkin shi iya cigiya ina mai addu'a ina mai roƙo ina mai tuba lokacin da barci yayi daɗi wani hata ce wani ya ga a gidan kaso wani barawa ya ga shi su kansu barayi sun yi ɗaukar lokacin uku zuwa biyar sallah sata daga uku suka ce zuwa hudu suke aiki aiki a ƙari lokacin da mutum ya ba ba shiru gari mu yawo ya yawo ya ƙare mu barci ya kama ga kan baka ba mu motsawa ta sun yi sata a wannan lokacin daga uku ne zuwa ƙare hudu wani wannan tafarkin tsakanin abin sai lokacin da mutum barci ya yi tab ba kowa ke motsa ba wani dan uwa irin wannan lokacin shi ba sallama ce tashi abin da shafe kai cikin dare zai shafe kai can wajen irin dare sai ya ɗauko matsala daga ɗaki ya huta waje ya huta ɓara wa sauko iya duk duk zai iska haka suka suka da hudu aka yi shiru ba ta ya ce mace ni ma ta ni ma ta ni ma ta ni ma ta kai na ni ma ta kai na Allah ni ma ta kai na dake sai ko bai baya ya wuce ta yi lokacin dare wannan iya nisa lokacin da suke yawo barayi ne saboda sun san bai motsawa to kenan su bayi masu tsoron Allah suna tashi a wannan lokacin samun bautar Allah ko da kaɗan cikin dare suna samun haka nan sai kuma bayan cewa wa fi amwali haqqun lis mahrum kuma a dukiyarsa abinda Allah ya ba su ba sa rowa suna badawa ga mai roƙo ga bai tambaya ba to nan da ya kawo wannan aya dan ya waye baka hujjar cewa sallah cikin dare tana daga cikin aikin bayan Allah mai tsoron Allah Allah sama Allah yansu wa ana abi malik al-ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواة ابن ماجه يتي أبو مالك يتي الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم يتي inna fil jannati ghurafan a cikin gidajen aljanna akwai wasu benaye wasu gidaje wanda wannan benaye yura zahiruha min batiniha ana ga wajen gidan daga ciki kilar ne irin a cikin gidan fitar ana ga waje daga ciki kuma wa batinuha min zahiriha kuma ana ga ciki daga waje mun karanta ruwa ta musulmi ne wanda an sarki ba labarin cewa dan aljanna iya da wani beni wanda a sama tsawon shi sama mil sattin ba metar sattin ba mil ba kilo ba mil sattin kusan cewa kilo metar gomiya tara zuwa mata mai goma gare ba zuwa magariya ƙwarewa magariya ba zuwa magariya wannan kurin ya ce kuma wannan wai ya ce an yi shi da mi an yi shi da wani siminti ne andir ko wani azurwa ya ce mai lulu mujawaf daga lu'ulu'u ne mujawaf lu'ulu'u ne lu'ulu'u ne mujawaf aka sassaƙe aka gyara lu'ulu'u ne lu'ulu'u ne aka yi wannan benin wanda yau ka samu haka lu'ulu'u wannan kaɗai a duniya ka ƙare arziki ya same ka lulu ka samu kasa mana ya tsasa lulu ka shi ka samu arziki daya ka ya tsada ya lulu annabi ce haka take aljanna yace la kama wai da ke lika birgi ta aljanna zabar jadi ne la kama da ke lika birgi birgi ta aljanna tsakuwa ta ciki lulu da majau haba dan Allah kai aljanna haba akwai gidan mori Allah kai mu Allah kai mu wancan benin wancan benin da aka ce min 60 ya ce cikin sukurin kana da mata ya gida gida ne na matanka wata bata wata ba wata bata san wata ba kowa da ko ina an shagali kurin shagali ake ko ina haba Allah kai mu lahiya a hada hada Allah Allah ke amin yace wannan beni a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at'am Allah mai girma da buwaya ya tattalin wannan beni ga wanda ya ciyar da abinci wa alana kalam ya yi magana mai daɗi ga mutane ba baka magana ba wa adamu siyam ya rinka yin azumi wa sallah billaili wa nasi niyam ya rinka sallah cikin dare mutane na barci lokacin matakar dare tahajjud kenan wannan shine fadara ta wannan a takaice kenan yace wa yata'akkadu istibabu fi ramadan amma duk da cewa mustahabi ce sunna ce mustahabba amma ana karfafa wasanta qiyamul layl a cikin watan ramadan shine cewa maganar suna magana aikata ta ita qiyamul layl da ramadan ba ramadan ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan illa kurin bambanci a ramadan shine aka shar'anta a zo da jama'a masallaci a yi jami'i amma ba ramadan ba wannan bid'a ce ba ya masallaci ka ji kurin bambanci amma ka ce qiyamul ramadan ka ce qiyamul layl ka ce tahajjud ka ce tarawihi duk sallah guda ce asham wannan barbarci ne barbarci a ta asham azumi kenan ya ce inda ashe mana ya azumi wani bari bari haka ne gona ga alama kenan wannan sallah ce guda illa a mata suna dalilin misali a mata suna qiyamul ramadan dalilin a ramadan ne aka shar'anta a zo masallaci a yi ta ya a ramadan a tahajjud duk sallar da za a kwanta a yi barci cikin dare a tashi shan tahajjud sallah ce guda dai qiyamul layl din nafilar da za a yi bayan isha ƙyamun lirci tarawihi tarwiha saboda lokacin umar wani da aka sa wani limancin wai bin ka'ab ta mai dari in suka yi raka'a hudu zama ake a huta kenan tarwiha wannan hutun shi da tarawih hutun da ake tsakanin koyi shi ne ta tarawih dan ta samu suna tarawih hutu da ake ba raka'a hudu ke amma duk sallar guda ce ba ta mu zo mu tarawih mu zo mu yi asham ko yau mun tahajjud mun kiyamul layli duk sallah guda ce to sai ya ce wannan magana da ya hodi cewa ana karho mustahabbancin wannan sallah a cikin ramadan ga hujja sai ya kawo ruwaya wata imam al-bukhari ya roto muslim ya roto haka tirmidhi haka nasai abin da yake ruwaya yace ana bi hurairah qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة يجيب الله يدل عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuraghibu fi qiyam ramadan yana kwadaitarwa kan yin qiyam ramadan annabi ya kudaitar da mutane yin kiyamu ramadan amma min gairi an yi amur fi bi azima amma ba umarni ba na wajibci da tilas amma ya kudaitar da su a yi amma ba wajibi ba fa ya iya gaya musu daga cikin romanta man kama ramadan imanin wa ihtisaba duk wanda ya kiyamun ramadan yana mai imani da Allah da neman ladan wannan sallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za gafarta mishi abin da ya gabatar na lahin shi baya wata ce sallah mai fadala mai matsayi amma a ga ayo mutane za a zo a minti goma ko kasar haka bubbu an buga ta raka a goma ya ce asham tarawih sai su karata a minti goma a zo a kan wasu raka'o'i wanda ba su da asali a yi wata raka'a ashirin wata raka'a wata raka'a dogon ga har kowa gaji wata ai kuliya ashirin ashirin a ulula goma goma gaji dai shi ta raka'a mutane sun yi jin romanta yan wani malamai na hadi cewa an binciki wannan magana raka'a isnadi ko mai rauni babu ba ta da ruwaya ba ta da isnadi ko mai rauni raka da ake bayan bayan tarawih bayan da suka ce anan bayan asham ko ruwaya mai rauni a ce ga yan tazo wannan babu kurin amma ga ta an yin ta da yawa an yi kula da ita ma gaskiya ba ta da asali a cikin hadisi kwata kwata kwashe kwashe ne kurin amma kuma ya shahara ba ta da sanadi ko mai rauni raka mun raka da ake ta bayan tarawih ai ta suka aje a asham bayan asham ce a zo a tarawih ya ka zo a yi raka'a raka'a wata ayi biyu wata ra'ayi hudu wata ra'ayi haka suke ta to wannan me yin ta ma san ba ba ta cikin sunna wanda zasu ce a to annabi hana to ga abin annabi kuma ce mi koyi da shi shi annabi ta yi mi koyi shi kuma ga abin da yake yi me zai sa kuma abin mamaki suna sukan aibanta ahlus sunna da cewa suna hana ibada suna ga jahilai wai muna sukan ibadar Allah ne mu ba ma yi ba mu san bautar Allah na imani a nan ko ɗan gargajiya ya sani a nan da muka tashi shekara in shekara nawa aka adama garin kahin Allah kawo wa'azin sunna kowa san dai bakin aka yi da raka'al da tarawihin da ishal ba mai awa daya ko da huce awa daya duka ba mun talatin an kare talatin sun kare masu ƙwaƙwalu awa daya to yanzu baka gaba a ina aka samu ta sunnar da ake awa uku ana yin baurin alu sunna ba to wanda ya sallah ta awa uku kai da ka tafi talatin ka ce ma bisan ibada ne kenan waccan ma bid'a ce inda sunna ce za yi ba abin da bane wannan a bid'a ce sai sa ahli suna bisu yin ta amma da sun sun sallah awa uku kai ka tafi talatin kana musu faɗa kan bisan bisan bautar Allah ya kamata mai hankali shi hankalin shi ka ayo dare ka da ƙarya to wanda sallah awa uku a ce kuma shi mai awa min talatin ce wai shi wancan bai sa addini haba dan wa wannan abu ne sananne kowa sai wannan albarkacin ba mu ce mu muka ba mu da mu a dalilin da wa'azin sunna sai wasu sai muna musu goji ba goji bane ba ce muke sunna ba mu ce mu ba sunna ta ka sunna ta kawo sunna ba mu ce mu muka ba ba ce mu goji ba mu ce mu muka ba sunna da mu ce wa'azin sunna a a mu ce mu muka ba dai wa'azin sunna ya ce ta suke ana musu ba magana gori ana gaya musu ne san gaskiyar magana addini iya da tushe kurin bayan shi da ka kenan yanzu dai ana mun ji wannan fadala ta duk wanda ya kiyamu ramadana iya mai imani da neman lada Allah zai gafarta mishi abin da ya gabatar na lahin shi wannan ruwaya Imam Bukhari Muslim haka Nasa'i haka Tirmidhi sun karuwa sai adadu raka'ati raka'a nawa ake raka'a nawa ake yace aqalluhu raka'a karancin shi raka'a daya wa akasaruhu ihda ashara kololuwa iyaka raka'a goma sha daya lima marra min qaul aisha radiyallahu anha ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ala ihda asharata raka'a dan fadar Aisha radiyallahu anha ruwa da Imam Bukhari ya ruwato haka Muslim ya ruwato Aisha ta bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Ramadan ko wani Ramadan bai karawa akan raka'a goma sha ɗaya sati da gabata mun yi bayani wasu shuba ta shigo sha uku da kololuwa sha uku amma ta da sha uku a cikin akwai rakatul fajar to ke ma dai biyin sha uku da ko wannan kuma Aisha kamar abdullah bin abbas ruwa ta musulun haka sun abu dauda ruwa ta musulun haka sauran wurare amma aisha tambaya wani ya ma abdullah bin abbas duk da matsayin shi tambaya kan ya annabi ke wuturi ya ce duk duniya ba mu baka labarin wutar annaba kamar Aisha ka je gaskiya Aisha jiji akan ibn Abbas ce ba mu baka labarin wutar annaba kamar Aisha ce duk duniya zan ga maka ka je tambayi Aisha ta ko ta ba labari ta ce a Ramadan ko ne Ramadan annabi bai karawa kan raka goma sha daya kuma ta rage mutum zuwa sa hankalin shi ya shiga nan ka shiga nan ka kamuna ta ai ta hira to wannan shine abin da ya ambata ana mun san da maganu malamai a ta yi ba iyaka don abubuwan kuma kowa abin da fahimta amma dai ga abin da ake taɓa labari shi manzo Allah ga abin da ke kuma su ma saɓani ma da ake samun yan wa anan kusan wurare ana yi harami raka ashirin ana yi kaza akwai magana da jimawa wasu ce raka talatin da uku wasu ce arba'in ba akwai su da yawa ma'ana magana amma duka wannan ba mu cewa manzan Allah haka yi kowa ya ce maka Umar duka saɓanin mu iya zawa ne Umar nawa ya sa ubayi a wasu ce kamar da Imam Zarqani ke cewa a da tsayuwa da tsayuwa ake da yawa har ana dogara sanda tsayuwa ta he aka rage tsayuwa aka ƙara raka aka ƙara 20 ta koma 30 da abin da yake nan ba ba shi su ma suna banin ba su manzo Allah ya 31 ko da uku a su ma bisu ciya ke duka dai menene yayi duk wani abin a bar shi wani wani ce shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yayi eh shi ga abin da yayi sai kuma irin wani aka cewa gudun a rage tangiya mutum ne abin da yake kasashe mai nutsuwa kan shi kuma mai hujja to yanzu bayan shi da anan yanzu ya yanke ta raka'a goma sha gaɗankin ta raka'a ɗaya ƙololuwa raka'a goma sha ɗaya ya ce masharu'iyyatu jama'ati fi ƙiyamar ramadan masharu'iyyatu jama'ati fi ƙiyamar ramadan nan shar'anta yin jami'i a ƙiyamun ramadan me dalili e ya aka samu jam'i a zo masallaci a yi shi maga hujja an aisha radiyallahu anha an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla zata lailatin fil masjid فصلى بثلاثه ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرد عليكم وذلك في رمضان وانا رواية إمام البخاري يروتو حكى مسلم حكى أبو داود aisha take ban labari take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla za ta litin fil masjid wani dare ya yi salla a cikin masallacin shi fa salla bi salati nas da ya sa wata ruwa ya sa kamar ita bar ma haka inda yake kare wani wurin da ke itikafi ne ya ka ga iya salla sai suka zo bayan shi suka bi shi thumma salla min alqabila dare mai bi ma wannan kuma aka zo aka yi wannan sallah fa kasuran nas mutane suka ƙara taruwa labari ji annabi ya sallah ai aka samu ƙarin mutane sun majtama min al-laylat thalitha aw rabi'a suka sake haduwa a dare na uku ne ko a na hudu ne wannan shakka akwai lafi cikin sai musulun wanda ya dauke wannan gana shakka an yi daya biyu uku ana sallah a na hudu ne wannan abin ya wakana a na hudu fallam ya kuru ilan bai hoto ba aka taru har aka cika masallaci ba wuri haɓar yin masallaci wuri ya cika masallaci ana hudu bai hoto ba falama asibaha da garin allah ya waye ƙal sai yake ce musu ƙadar ra'aitun da zai sana'atun na ga taron da kuka yi na kun taru kun yi zo kowa zo an gani na gani abinda kuka yi na taruwa yace wa lam yamna'ani min al-khuruj ilaykum illa anni khashit an tufrada alaykum ni ba abin da ya hana in hutu ina tsoron a mai da wannan sallah ta koma farilla a ce kowane ramadan sai an yi ta dole gudun wannan gare ku ne yasa na hutawa shikenan ta ce wani abin kuma ya wakana a cikin wata na ramadan kenan nan me yake so kawo kenan dai asali annabi sallallahu alaihi wasallam an yi da shi daya biyu uku kuma dalilin kin hutawa ma gudun a ɗora masa abin ya yauni ne hujja ta gaba da ya soka maka hujja dalilin shar'anta jam'i a masallaci wannan a rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa an abdurrahman bin abdul qari annahu qala kharajtu ma umar ibn khattab ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفارقون يسلي الرجل لنفسه ويسلي رجل فيسلي بثلاث رهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل آه عبد الرحمن بن عبد القادر كي خرجت مع عمر بن الخطاب lilatan fi ramadan wata ran wutan mun mutu da ni da umar da gidan shi mutu da umar min khatab a cikin wani dare a watan ramadan mun mutu masallaci fa idan nas auza'un mutafariqun kuma muka samu mutane a rarrabe auza'un kuma ba ta rarrabe ne mutafariqun kamar ce kawai tawkidi na lafazi ƙara magana ce ko duk ɗaya ne da auza'un da mutafariquna sai muka samu mutane ko a rarrabe can wannan wani yusalli rajul wani iya shida yusalli rajul bi nafsi kuma wani wa yusalli rajul fa yusalli ma zati bi ratan wani kuma jama'an jama'a kenan hab abin daban daban can mutum daya can da yan jama'a haka dai a rarrabe kowa iya tashi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala umar sai umar da ya ga haka ji abu zamanin gaciya sai umar yake ce inni ara ni ina ga wannan rabuwa kai kowa daban-daban can mutum kaza can kowa yana shi ina ga wannan abin lau jama'at haula ala qari'in wahid da abin da zai yi in hada su a samu mai qira'a qari guda limami guda ya ja su kaji ku haka yace lau jama'at haula ala qari'in wahid da na hada su akan limami guda kiran ba shi ba limam ba shi ba limam ba wani daban yace lakana amsal da yayi abin yayi a kyau da zai yi yayi da zai inda za maka bayan wannan magana shawara ko tunanin hada musulmi wannan sallah a wuri guda da limami guda ya ce sun ma'azama kuma sai niyyar aikata abin a aikace ya yi niyyar haka ya wadi kuma sun ma'azama sai ɗami niyyar aikata abin fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab sai ya hada su akan Ubay bin Ka'ab da umar gaciya hu a ƙarar Ubay bin Ka'ab wanda ya maka cikin sahabbai ya cikin ƙura sahabbai ya ce sai ya haɗa su akan Ubay bin Ka'ab shi yake musulmanci wata ruwa an kawo Ubay yawa maza tamimu dari yawa mata tunan da ya ce kenan ya haɗa su akan Ubay bin Ka'ab shi kenan ثم خرجت معه ليلة أخرى wata ran ko muka sake hutawa da umar wannan su saluna bi salata qari'in sai ga mutane ana sallah da limami guda shine hafidu hasan ke cewa kenan wannan iya karamtar da mu umar ba hutu ake ba barshi ake ba bai cikin masu sallar sun hutu suna sallar su da limamus umar bai ciki kenan haka sai mun aikanta umar bai ciki ya isko suna yi wannan ne karkashin wani masaloli ne na maganar yinta cikin jami'i wasu malamai na ga cewa ayin wannan sallah cikin jami'i shi yahi wasu na ce a'a yinta a gida amma maganar da ta shi yawa a wajen malamai wasu yi suke ɗaukakun kama abu ne kamar sarihi ƙarara kan mene maganar hatta su albanin su bin suna ga cewa yinta a masallaci shi yi amma meye madogarar ba nasi ba ne bezo sarihi karamin zan Allah ce ta masallaci ta yi a'a akwai ruwa cikin sunan arba ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam abu zar ya bar labari annabi ya mana sallah wannan ta daya a tabi ta uku sai sai suka ce ya rasulullahi a ƙara mana mu a ƙara mana sallar kamar an ƙare launa falta na ƙyam hajji laila sallar da ka ƙara mana tsawo yau ta ƙaru ma a ƙara tsawonta sai manzo Allah ya ce inna rajula idza salla ma'a al-imam hatta yansarif al-imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul layla annan da ce musu a'a nan suna maganar cewa a ƙara sallah a jima ana yi sai ba su faralar cewa idan mutum iya tare da liman har liman ya ƙare ba idan ga wani ba shi ba aka ƙare da liman aka yi sallama za a baka ladan raya daren kaman ka tsayuwar daren wannan kaga magana ce masa'alar yin sallah a ƙare da liman na sayan sarihi cewa ta ta lada akwai magana gida cikin sai bukhari ajin hankali kan magana kyau cikin sai bukhari wannan abin da ya wakana na sun zo a rana ta ɗaya sun zo a rana ta biyu lafazin bukhari da ya kawo lafazin da ya kawo na zai bin sabit da suka yi magana ce mai ce annabi ce musu yake ce musu eh kada arabta da zanatum naga abin da kuka yi kada arabta da zanatum naga abin da kuka yi yace amma fasallu aihun nasu fi buyutukum fa in afdal salatu salatu min fi baiti ila maktuba yace ku yi sallah yace naga abin da kuka yi eh ku huto ba amma ce ku ita aihun nasu ya ku mutane ku yi sallah a gidajenku yace domin mahiyyacin sallah sallar mutum a gidan shi sai in farilla ce kaga ana annabi farilla kun wari shine hafiz ibn hajar kin fitar bari ke cewa zahirin wannan hadisi iya karantar da mu dukkan wata nafila annabi wadewa annabi da ware ta duk wata sallah ta mutum a gida ta hilada banda ta farilla haka nan sai mu cikin sahih bukhari amma duk da haka hafiz bin hajar cikin fatal bari ya kawo masaloli na kalmar tana ɗokan kuma ɗoka mahamul akan ana nihin kaza a ga wanda yake mai wanda yake ba shi da karatu ko kasala ya yi da masalaci da gida daya a ana nihi ne duk abin ko da maganin malamai kan masalar a mazahirin magana ga abin ta bada da haka yawa kenan akan samu wani rikici ko rigima wace ta yi eh za ka mutum zai gamsu wa maganar malamin malamin wani ya ce kaza amma mu gane wai nassin karara da su kuma su suka yawa malaman masu cewa a gidan a masallacin tahilada mu gane wannan fahimta ce ta wucin ruwaya ta wani tare da liman ha kare kamar da dare ba ta ka ba nassi karara ta yi ta gida ko ba ta ka ba ta ka ba saka malamai suke sabani kan wacce ce ta yi ta gida ko ta masallaci illa cewa malamai na ga cewa idan ba za a ra domin sunna ce ta tabbata yinta a masallataya wani shi'ari ne na addini raya wata sunna ce yinta shata idan masallaci ba zai wofinta ba an cika ana zawa kenan amma saboda shiga cikin layin marta raya sunnan a santa a yi ta shi ma akwai masallata musamman ta kamar da awa ko raya wata sunna yinta a masallacin wani daban shi ma da abin jama'a amma idan mutum bai zo ba asan ƴan wasu na cewa wani kaza ko wani kaza kaza har bai zama abin suka ga wani bai zo ba kakka sai zama abin suka akwai maganganu kan mas'ala na fahimtar malamai wanda amma ga ga nasoshin babu nasi karara duk masu kama ku kadiba sai cewa manzo Allah ya ce ta masallaci ta haita gida babu wannan lafazin ne na cewa wanda yake tare da liman aka kare sallah kamar raya dare shi kuma suka nema sun nemi ƙari ne ya ba su wannan fadala duk ɗaya ne kenan kamar kara daren ne to amma wannan ruwa ta suke kawo hihita ta akan ta gida wallahu alam yanzu dai wani wannan magana umar bin khattab shi ya ce kuma anan umar an ce a zahiri ba da shi ba ake yadda yawa tare na hutawa tare ba amma dai anan ya isko ana to umar da ya isko ana wannan abin ana wannan sallah sai in ta abdurrahman bin alƙari sai ya ce lokacin da ya ce muka hutu su makarashtu ma'ahu lalatin ukura wannan su saluna bi salatu qari'ihim qala umar ni'matul bid'atu hadhihi umar ya isko abin sha'awa an haɗu maimakon rabuwa kowa ya nashi an haɗu a wuri guda da limami guda ya ce madalla madalla da wannan bid'a tunan umar bin khattab magana bid'a lugawi na luga ce ba lu- ta luga ba ta mazamu ba bid'a mai an wa kalmar bid'a ganin wannan haduwa a wuri guda kowa da kowa zo annabi tun da annabi tun da aka yi namu guda uku bai huto ba gwan annabi ga dalili iya gudun a farta ne yanzu umar a yanzu lokacin farta ya wuce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah ya rasu yanzu kai magana a farta abu sabu babu shi yanzu umar kenan ba a tsoron ƙarin wani abu a cikin addini kuma wannan abin annabi ya yi a maganin shi annabi ya tsaye da kuma abubakar bai yi ba a cikin halifofi shi ne ya fara yi aikata abin ne shi ya fara cikin halifa ba dama wai bid'a ta waccan abin zargi waccan bid'a abin zargi ba ta da wani kowa na damar miki kuma da kyau gan annabi ya yanke ta na kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wannan annabi ya yanke kuma su sun san da haka ba wata mai kyau wani kuma imam malik ya faɗi ba wata mai kyau wanda ce ma da mai kyau to ce annabi ya tuhuma in ji in ji malik in ji imam malik wanda ya ce akwai bid'a mai kyau imam malik ya ce ya- ya ya tuhuma annabi ne ka annabi ya ɓoye ya ɓoye wani abu kuma annabi ce man amila amala sai la amaruna duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce mai fa uraddun an maida maka ke wannan kowa ce sananna na cewa a addini ba menene abdullahi bin umar ke cewa kullu bid'atan dalala wa yara nasu hasana ibn umar ke cewa dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce haka ibn umar ce dukkan bid'a yace bata ce inji ibn umar wa rawatu bin abi shayba dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce a wajen Allah bid'a ce bata ce kuma haka malik ce an kace malikiya ce shi mal- imam malik ce ba ba ta ba wata mai kyau an ka tuma ahlus sunna sun ce ba bid'a mai kyau ka kawo wani ka ba ka ba kanka wahala to imam malik ya yanki ya ce ba mai kyau wanda ya ce ma akwai mai kyau manzo Allah ya tuhuma haka imam malik ya ce imam malik ya kware ya hada bid'a kware ya ce mare masu hada bid'a imam malik wallahi daga amida kace shi ba maliki ne kuɗi kuɗi a cikin malikawa ne kuɗi suke wallahi ba ruwan malika bid'a malik ya ce masu hada bid'a kware iya ka hada kware ba ruwan ma malik da bid'a ba ruwan shi da bid'a kenan to wannan kenan malik da wani bid'a nan bid'a ce lugawiyan a luga ba a shari'a ba bid'a ta shari'a da ake zargi wannan babu kowa kuma sabai ba sa yi sabai in mai kaiwa sai an ce ana ka samu ba sabai ba a ta almajiransu suna tarbiyyar in suka ga wani ko sahabi ya abu wannan abin da kai daga ina tarbiyyar sabai almajiransu idan wani tabi'i ne tabi'i ne ba sahabi bane ba sai ga wani sahabi yana da bai taɓa jin shi ba to wannan wanda aka samu daga ina aka same shi na ta cikin akan da albani kana ruwa ya ta wani cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin haka wani sahabi sallar gawa ya kallon shi ashe da aka kawo gawa gawa mace sai ya tsaya tsakiyar ta da aka ga namiji ya tsaya kusan kanshi ashe ya kallon shi sai da ya kare ce yanzu na ga an kawo sallar gawa ka tsaya a daidai tsakiyar mutum wannan da aka ta namiji sai ka tsaya a kan shi daga ina suna ce haka annabi ita kware kuwa ya ce in ba ta ku kiyaye ga suna sabuwa fafuzu ku kiyaye ga ta suna ce eh su ta bai bisa bari ko sabi ya abu wani abin da ka haka ne bisa bisa bin sabi diba an abbas kan nan ma- ma'auya da abdullahi bin abbas ma'auya ya zo ya tawafi a samu tsayin ma'auya a lokacin nan kuma tsayin abdullahi bin abbas karanta shi ma'auya iya tawafi kusan ka'aba wuri biyu ne ake tabawa a shawa a shawa inda dama na a- a- a sumbanta ko wuri biyu ko ma'auya da zai wannan rukunin kinan nan ma'auya hesha hesha haka sai bin abbas ya ce wannan wa a yo me ba kyau yace sunna za a ba kokwa ce sunna bin sunna shine ta kana gaskiya yaro ne ta yi me ta yi mashi zai ga to me lakin da shawa ce annabi ya shawa sunna ce yace a to kuma sunna ta abi ko ce gaskiya garo sunna kamata abi cike nan gari ba na sunna ko suke su arwo su da bid'a da da- da bid'a Allah sama alansu sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu bayan ya yabi wannan abu ni'mat ni'mat bid'atu hadhihi madal da wannan bid'a abin da kenan ya fara cikin khalifa shi ya fara tabbatar da wannan abin gama al'umma a wuri guda da limami guda kace wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun ya ce ilu da akhir lail sallar da za a kwanta cikin dare a yi ta tahi wadda ake yi da farko da ke bayan isha bayan ta ta yi bayan isha ba a za a kwanta ta yi cikin dare a takaice ta cikin dare ta yi wadda ake a farkon dare magana kenan ya ce ilu da aka tsaye ta kayan kashin dare kenan wanda an yi kwanci sahur ita ta yi wa kanan nasu ya kumuna a walau su a wancan zamanin suna yi da mutane suna yin ta da farkon dare ya ce a siyi ta a ƙarshen dare ta yi amma dai ta yi amma abin da ake abin da ya yi na ƙarshen dare shi ya yi amma a harkon daren ma ta yi wannan yawan shi ne a taƙaice kenan shar'anta wannan shi ne hujja ta ƙiyamu ramadan dan wauta ta dan bid'a zaga wani iya sakin ahlus sunna kun ci ba bid'a ga tarawih umar umar har tarawih ga kun ci ga rubutun qur'ani wai hujja kike kawo na bid'a wai wai bid'a hasana sai ga rubutun qur'ani da tarawih rashin sanin sanin addini ne wai suka maka ko kuna ce kun ci ba bid'a ga tarawih kuna yi ga qur'ani a rubuta qur'ani da gaba aka rubuta shi don ya ya kwatanta maka rishin sanin addini na me wannan magana me kawo rubutun qur'ani me kawo tarawih kan bid'a bid'a hasana bisa addini ba kai yanzu ga ruwayoyi dai ko annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi wannan jami'in hasu uku annabi da ya shiga ya zama abin koyi ko har koyi kuma ya ka dalilin da ya ce bai huto ba dalilin a farta ta magana ta kuma umar yayi sabai sun yi me matsalai sabai sun yi ba ba ɗaya na saba sabai ba wanda in kari jima'an sabai ne ko a cikin addinin iya cikin jima'an sabai hujja ce gare mu eh hujja ce ga musulmi ba ta bid'a ce maganar rubutun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka yi a zamanin usman bin affan to kadira ma annabi da ran shi ya rubuta tabul wahyi masu rubuta qur'ani da an tabbatar da aya aya ko ta sura sai kirawo su ku zo kowa rubuta shi da mai harce kan shi haka aiki annabi kin tun iya da rai aka rubuta qur'ani imma a takarda imma a kashi kaza imma haka aka ta rubutawa hadawa ta aka yi wuri guda lokacin usman kuma sai usman ne da shi da tun lokacin abubakar aka fara hada ko kenan miya a cikin bid'a wani ijma'in sahabbai ne gaba daya ba mu zalala nan miya na bid'a kenan kawo maganar hujjar cewa an yi karatun qur'ani an yi rubutun qur'ani bai cikin hujja ba bid'a bace ba annaba a daren shi aka yi tarawih ma daren shi aka yi bai cikin layin bid'a za a kawo a nemi kawo mai kace ko mara kyau sai wannan kai ta wannan ya so goma magana musabaka eh shi yan wa gaskiyar magana eh ni ulama ne kawo magana musabaka malamai suna kawo hujja da wasu dalilai annabi zai tambaya wa sare na magana nan da ta magana ice wanda yake diya kaza kaza annabi tambaya tambaya sabai ko ya da tsakanin da wakayan abubu suna kan hujojin amma gaske magana uwa magana mu ba mun zo muna karewa musabaka ba cewa manzon Allah ya musabaka irin da muke yanta ba kuma ba kanta muke ba wannan tsari ne na karantarwa tsari na na mu'amala ba ibada ba abin na mu'amala tsarin karantarwa mutaji bai cikin tsari na ibada na musamman kuma ala kulli hal muna magana yan uwa kuma kullum nace ga ni ina cikin wani fahimtar ga yan uwa masu karantarwa da almajiri cikin tarbiyya ka a sama almajiri tarbiyyar cin musabaka kura zo ka bin dare da rana iya ta karatu don cin musabaka wani hadari gaskiya dan zai tashi rinka zo ba dan Allah ba dan ya ci mota ko ya ci makka wannan kaga akwai hadarin yin wata ibada ba dan Allah ba zai tashi da kwadai da abin da ka samu ya goma malamai kwadai cikin addini ne neman ci da makaranta neman ci da shi kawo na cikin al'umma gaskiya wannan gaskiya abu na masu karantarwa ka a sama yara a ka yin karatu don mutum musabaka a yi ta wahala ya ta yi in ba a cimshi ga mutum iya bakin ciki an zo wata mace ba shi ba da mai bakin ciki amma da daga bakin ciki duk ta ne kama ban zai sai bici bici fi mai ba ko jazam wannan hadari sai hadari ne gaskiya cikin tarbiyya a nan da karanta da mu duk wanda ya karatu da an hodi kai musabaka karatun qur'ani ka sabaka dan an hodi daga cikin musabaka ka zan fire me to gobe kiyan kuna cikin yan farko a hiran wuta haka da mai duk wanda ya ci karatun qur'ani dan ya ci musa ko dan ci firmi yake ta karatun yake ya koyan dare ba karatu gobe kiyama annabi ya ba labarin mutum uku wanda za a fara hurubuta da su a ciki akwai wanda karanta qur'ani ko ilimi dan a ce shi ne ko dalibi ko malami ɗaya ne kenan da ga cikin tarbiyya a karantar da yara wani abu amma ko a yi da kudu sunan da kudu da musa wasu yara su ƙara ƙoƙari amma ka yi dan ka ci musabaka hadari ne gaskiya sai istihbabu salatul rajul bi ahli fi ghairi ramadan yanzu mun yi magana kan yin tabbatar da jam'i da jama'a a masallaci a ramadan ga hujjoji ko sun tabbata Allah ba da ladan da kokarin da niyyar yin sai yanzu kuma mustahabbancin an so mutum ya yi sallah da iyalan shi ba a watan ramadan ba ku yi jami'i da kai da matarka ko matanka amin sai ya kawo ruwaya da abu dawud ya rutu haka ibn maja sai da mutum hadisi ne ana bi sa'id al-khudri qal ana bi sa'id qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فسليا أو سلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أبو سعيد كتشيوة من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذن إذا أيقظ الرجل أهله من الليل إذن متين يتار يالنش معنى ما تشتكين دري فسليا سكي سلى دشيد إتا ko ko ta yi a sallah raka'atai ni suka yi sallah raka'a biyu birak kutiba min zakirina Allah kathiran wa zakirat ana rubuta su a layin masu ambatan Allah da yawa maza da mata raka'a birak sai Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sallah cikin dare ina kwance a gaban shi sai in ya zo wuturi ta da hemi tare ta sauran ba ta iya ba ya zo ta kira ta sai tara ta sai nanzunan da yake na a takaice ya kawo maka cewa ya kawo ruwa yanzu guda ta isa kurin ta mahimmancin sallah ta ruwa yanzu ya ce rahimun lahu rajulan a takaice maruwa amma na magana annabi ce Allah cikin wata Abu Dawud haka Imam Ahmad ka ruwaye annabi ce Allah ya jikan mutumin Allah mai rahama mutumin da ya tada matar cikin dare su yi sallah har ma an ta kiya ya dan watsa mata ruwa a huska dan tashi yace ta gaba gaba ta kuma Allah ya jikan matar ita ma da cikin dare ta holka ta tada mai gida su yi sallah in ya kiya ta watsa mai ruwa ya kuri ka fike ta na zo daga wani wani bugu ta watsa mai ruwa sai a yi hankali ne annabi ya ce haka nan Allah ya ci kanta ita ma sallallahu alaihi Allah ya ci kanta ita ma wata kusan abi da daga cikin imam imam Muhammad ya karuwa cikin musulmin da ke shi abin da ya inganta sai a dawo qiyamul layl ramuwal qiyamul layl yanda ina ga lokacin namu ba da yawa bane in muka shiga za mu kasa ida a takaice yan uwa yanzu dai karatunmu na yau a takaice mu ɗauki maganar cewa yin alƙunutu ko da sallah asuba ɗaya cikin sahabbai ya ba da fatawa ga ɗan shi tariq al-ashja'i ya ce yaro na bayan ya sallah bayan annabi bayan abubakar umar usman ali duka ce ba ɗaya mai yace yaro na bid'a ce mun ji amsa ga sahabi kuma mun karanci cewa kiyamun ramadan sunna ce mustahabba mai ƙarfi balle a watan ramadan an shar'anta man karanta hujjoji an shar'anta yin ta a masallaci da jama'a kuma daga cikin fadalarta wanda ya yi ta dan Allah da neman lada ta sashi layin waɗanda wanda a gafarta mishi zunuban da ya yi a cikin rayuwar shi wanda suka wuce wannan shine da ina ga ina ga shine alƙur'ani ta kace kurin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh